ne masu nuna wasu siffofi da cikin siffofin Allah ko masu tabbatar da sifatun lahi to yawan zai kawo hadisai su ma waɗancan ayatus sifati ake kiransu ayoyi da ke tabbatar da siffofin Allah sannan waɗannan su ko a hadithus sifati ake hadisai masu tabbatar da siffofin Allah wa hadhal babu ina yake faslun ko faslun fasali thumma fi sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sannan kuma hakan ga ana samun siffofin Allah cikin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don muna magana ne game da sifatul lahi ko fa sunna sunna ta annabi tufassirul qur'ana ita ke fassara qur'ani inda qur'ani ya zo dunkule ita ke fassara shi wa tubayyinu kuma ita ke bayanin abin da ya zo dunkule wata dullu alaihi kuma ita ke dalilantarwa a kansa wata abiru anu kuma ita ke ibara gare shi wa ma wasafa rasulu bihi rabbahu duk abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya siffanta ubangijinsa da shi azza wa jalla min al ahadith sai daga hadisai ingantattu don akwai waɗanda ba su inganta ba to ba a aiki da su waɗanda dai na inganta duk abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya siffanta ubangijinsa da shi mai girma da buwaya daga hadisai ingantattu allati talaqaha ahlul ma'rifati wadda ahlul ma'rifati ma'abuta ilimi malamai talaqaha sun ka hadu da hadisan bil qabuli da karba malaman hadisi sun ka karbi hadisan sun ka tabbatar da ingancin su to wajibal imanu biha to wajibi ne ayi imani da waɗannan hadisan kazalika kamar haka kamar yadda an wajibi ayi imani da waɗancan ayoyi kamar yadda yake wajibi ayi imani da siffofin da nazo cikin ayoyin haka wajibi ne ayi imani da siffofin da nazo cikin hadisai ingantattu tunda da duk yadda hake son Allah manzon Allah da ya haddasa na yafi ka son Allah duk yadda hake tsoron Allah da tattale mai da'a manzon Allah ya fi ka duk yadda hake bugun gaban ka san Allah manzon Allah shi ka sani ne to in ya siffanta ubangiji da wata siffa in dai ba tawaye zaka yi me an naka tsaya jayayya in dai ta tabbata malaman hadisi sun tabbatar da ingancin hadisin nan me an naka illa ka bi in ka kore wato kana zargin manzon Allah kenan da rashin da'a ga Allah kafin manzon Allah tsoron Allah don haka bai kamata a siffanta Allah da wagga siffa da manzon Allah ya siffanta shi da ita ba to fa min zalika daga cikin hadisan da nazo da wasu siffofi daga cikin siffofin Allah mithlu qawlihi sallallahu alaihi wasallam kwatancin fadar annabi cikin hadisi sahihi muttafaqun alaihi yace yanzu rabbuna ila sama'id dunya Ubangijinmu, tabaraka wa ta'ala, yanzu le yana saukowa ila sama'in duniya zuwa ga sama ta duniya, wagga sama da muke, ita ce sama'in duniya. Don me ake kiranta sama, saboda ai muna da ƙasa bakwai, kaga duk saman su muke. Nan na duniya, to amma tun da muna sama ga, ga waɗanda a ƙasa sai aka kiranta sama'in duniya. To sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce, Ubangijinmu yana saukowa, kaga ya siffanta Allah da me. da saukowa nuzulul lahi kenan saukowa in an ka ce saukowa da ina zuwa ina ake saukowa da sama ayo ƙasa ashe kenan Allah na sama yanzu lu rabbuna ubangijinmu yana saukowa ila sama'id duniya zuwa ga sama ta duniya kullu lailatin kowane dare ba sai daren juma'a ko daren sallah ko wasu dare kowane dare da cikin daruruwan shekara hina ya baƙa thuluthun lailil akhir lokacin da sulusun dare na ƙarshe ya rage can ƙarshen jijjifi sulusun dare na ƙarshe to sai Allah ya sauko wagga duniya ta mu fa ya kula ya rinka cewa man yad'uni wake wake kira na fa astajibu lahu in karba mishi man yas'aluni wake roƙo na fa wutihu in bashi man yastaghfiruni wa ke neman gafara ta fa aghfir lahu in gafarta mai ya kamata lokacin da Allah ke wannan shela a ce kana can kana kwana don haka a rinka tashi ƙarshen dare ayi ibada in an kai sallah ayi istighfari ayi addu'a ƙarshen dare ina fatar kun fahimta abin da ke taimakawa ga tashi ƙarshen dare kwana da wuri-wuri amma an kashe wani dare ana hira ko ana latsa waya ko ana chatin to kaga shi ka sa a makara kaga hasara bisa hasara wannan hadisi muttafaqun alaihi me yake nuna muna nuzulul lahi saukuwar Allah in an ka ce saukuwa daga sama ake saukuwa ayo ƙasa ashe Allah na sama to kowane dare yana saukuwa zuwa wannan duniya tamu ya yake saukuwa wannan ba mu san yadda yake balle mu san yadda siffa ta saukowa take abinda dai an ka ce muna yana saukowa abinda an ka nema gare mu yi imani mun yadda yana saukowa ina fatar kun fahimta in ka ce a baya saukowa wa ha karyata annabi sallallahu alaihi wasallam kuma hadisi mafi ɗaukaka ga inganci shine muttafaqun alaihi al-bukhari da muslim wannan hadisi kuma muttafaqun alaihi ne to tunda ba su da masauka gare ba su iya ce mai la'i sai su yi mai tawili sai a ce iko ne ka saukowa iko ne ka saukowa sai ya baro hijab ta to yan ce iko ne ka saukowa to kenan shi yana ina koko yana nan duniya iko a sama don haka ikon ka saukowa kuwa da dare iko ne daban shi daban to Allah ya shirya da mu da mun yadda wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam da fadar annabi cikin wani hadisi yace lallahu ashaddu farahan bi tawbati abdihi lalle Allah lamun dinnan ta ibtida'i ce kuma da ta'kidi ibtida'i da ta'kidi fara magana da ta'kidi lalle Allah ashaddu farahan yafi tsananin farin ciki bi tawbati abdihi mumin saboda tuba bawansa mumini bawansa mumini in yana laifi ya tuba to Allah ya fi tsananin farin ciki ta'ibi mai tuba min ahadikum daga ɗayanku birahilatihi game da taguwarsa da taɓace mai ya gano ta taguwar ɗayanku taɓace mai cikin daji komi nashi da guzuri ne da abinci ne da komi na yana bisa gare ta taɓace yayi yawon biɗa ta hayar gaje ya samu wuri ya zana yanki ƙaunar sai ga ta dawo to farin cikin da zai yi dawo taguwar nan bai yi farin cikin da Allah kai in mumini na saba mai ya tuba ba farin cikin Allah ya fi tsanani me siffa nan farin ciki ashe Allah na farin ciki ta gani daga cikin siffofin Allah yana farin ciki abu na faranta mai rai to matsayinka na bawa inda mai da'a hakimi ya kamata ka yi abin da ke faranta ran ubangijin ka ya kamata ka rinka yi duk abin da duk abin inda ko ka ji farin ciki to akwai bacin rai tare da shi duk abin da ke bata ran ubangijin ka bai kamata ka yi shi ba kaga mun samu siffa ta farin ciki muttafaqun alaihi wa qawluhu sallallahu alaihi wasallama da fadar annabi da yace yadhaku Allahu ila rajulain Allah yana dariya zuwa ga mutane biyu ya qatula ahaduhum al-akhar da ɗayan su ya kashe daya kilahuma yadkhulul janna amma dukkan za su shiga aljanna nan ba al-qatil wal maqtul fi an-nar ba kaga dukkan su yan aljanna ne ya za a yi guda ya kashe guda kuma duk su shiga aljanna kahiri da musulmi sun kai hada an ta wurin jihadi sai kahiri ya laɓaɓa ya kashe musulmi musulmi ba ya shahada ba kaga aljanna yayi kahirin gaiwa da gobe Allah ya juha mai musulunci ya musulunta shi ma ya ta jihadi an ha kashe shi duk za su haɗu aljanna kaji inda alƙatilul makatul za su haɗu aljanna ma in ba haka ba musulmi biyu sun ka haɗu da takubban su to duk wanda da wanda an kashe da wanda ya kashe duk wuta sun kai sai dai in kai da ya zo kashin ka baka ɗauki mataki ba ka kyale shi ya kashe ka wannan kaga shi ɗaya da shiga aljanna dan shi ɗaya da shiga wuta to ina siffa take nan dariya yadhakul lahu Allah na dariya ashe Allah na dariya Allah na dariya in jiwa in ji annabi kuma hadisin muttafaqun alaihi ne to waɗanga duk ɗan ash'ariya sun ce subhanallahi subhanallahi subhanallahi kaga ce Allah na dariya to kuka kai kai wa ƙauluhu da faɗar annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ajiba rabbuna min min min qunuti ibadihi qurbi khairihi yanzur ilaykum azalina qanitina fa yadhalla yadhaku ya alamu anna farjakum qaribun ya ajibu rabbuna ubangijinmu yana mamaki ashe kenan Allah na mamaki ba mamaki mamaki na irin wanda muka yi ba mu mamaki na tunda shi ba abinda ka sa ka mamaki yin abin da baka zata ba yanzu wani da muka dibi mallami ahli suna ta yi shaye-shaye ya ba ni mamaki wallahi ya ba ni mamaki ka gani abin da baka zato to shi Allah akwai abin da bai sani ba madalla shi yasa ma suka fassara ajibin danga da shawa Allah na ganin shawa ko ajiba rabbana ubangijinmu yana mamaki min qunu da ibadihi daga yanki kabnar bayi nai ‘yan Allah ya saukan ma da musiba, matsayinka na bawa miza kai sai ka duƙufa ga addu'a, Allah ka yaye min wagga musiba da nake Allah ka yaye min in ka yi addu'a yau, kai yi gobe, kai yi jibi, wata guda, wata biyu, wata uku sai ka rafa shi, ka ce, kai, na yi ta'addu'a na yi ta'addu'a Allah bai amsa ba baka sani ba ashe sanda za ka rafa shewa ka yanke ƙauna cewa ba amsa addu'a haka Allah ka son ganin ka ashe an kawo gargara abin yayi kusa wucewa amma kai saboda baka san gaibi ba zai ka ce ka ina ba addu'a haka nan don Allah wata nawa yanzu ina yi ba baka sani ba next week na za a amsa addu'a to shi shi ka ba Allah shi ka ba Allah mamaki ajiba rabbuna ubangijinmu yana mamaki min kunuɗe ibadi ga yanki ƙaunar bayi nai wa ƙurbi khairihi da kuma kusantuwa alkhairi nai in ya saukan ma da musiba kai yi ta'addu'a kai yi ta'addu'a kai yi ta'addu'a kaga kamar ba a karɓa ba ka san an karɓa ba iyaka dai Allah ya sa waja'alna li kulli shay'in qadara an samu komai lokaci to lokacin da zaka yanke ƙauna ashe kusa yake ga lokacin da Allah ya sa ni jaye musibat kai baka sani ba to Allah na mamakin irin haka nan yanzu ilaikun Allah na kallo zuwa gare ku azali na kuna gajiyayyu azalun mai alhamza azalun ta ibina wanda ya yi abu ya wahala ya gaji kuna gajiyayyu kanaɗi na kuna masu yanki ƙauna kayi addu'a kayi addu'a ka gaji har ka yanki ƙauna ka ce kai ni ban koma yi ma fa ya zallo ya haku sai Allah ya kasance yana dariya ya alamu yana sane anna farjakun qaribun cewa budin ku yayo kusa kai baka sani ba lokacin da Allah ya sa na yaye maka musibar yayo kusa amma saboda rashin sani sai kace kai ka ba addu'a haka nan to Allah na mamaki irin wannan hali da mutane ke shiga da bayi ne ke shiga hadithun hasanun wannan hadisi kuma hadisi ne mai kyau kaga ina siffa take nan mamaki Allah na mamaki ko yana ganin shawa wa ƙaunuhu sallallahu alaihi wasallama da faɗar annabi cikin wani hadisi da ya ce la ta zalu jahannamu wutar jahannamu ba za ta gushe ba Allah kai muna kariya da ita yulqa fiha ana jefa mutane cikin ta kullama ulqiya fiha faujun sa'alahum khazanatuha allam yatikum nadhir qalu bala qad ja'ana nadhirun fakadhabna wa qulna ma nazzala Allahu min shay'in in antum illa fi dalalin kabira wutar jahannama ba za ta gushe ba yulqafiha ana jefa mutane cikinta wahiya ta kulu tana cewa halmin mazidin yawma naqulu li jahannama halimta la'ati yinin da muke ce ma wuta ke cika don Allah ya mata alƙawarin sai ta cika ke cika tana cewa halmin mazidin akwai ƙari ya Allah a ɗebo su a koma zubawa ke cika ta ce akwai ƙari hatta ya da'a rabbul izzata har sai ubangijin buwaya ya azafiha gare ta ai fiha mai ma'ana alaiha sai ya aza mata rijlahu kafatai ya dauki kafatai shi Allah ya aza mata ashe Allah na da kafa ga wata riwaya qadamahu kafatai wa fi riwayatin alaiha qadamahu sai ya aza mata kafatai fayanzawi ba'daha ila ba'din sai sashin ta ya game zuwa ga sashi azza kafar gada yayi sai ta game wuri guda ta mace fata ƙulu ta rinka cewa ƙad ƙad ƙad ƙad muttafaqun alai me sifa anan shi Allah na da ƙafa rabbul izzati ubangijin buwaya da yake mun wuce wannan ko eh to shi ma dai yana nuna siffa ubangijin buwaya yana da cikin siffa ka gani amma dai nan yana nuna Allah na da ƙafa kamar yadda yake yana da hannu ko kamar yadda yake yana da fuska muttafaqun alaihi wa ƙauluhu da faɗar annabi sallallahu alaihi wasallam cikin wani hadisi ya ce ya ƙulu ta'ala Allah maɗaukakin sarki yana cewa ya Adam ya kai Adam sai Allah ya kira ubanmu annabi Adam sai ya ce ya Adam fa ya ƙulu sai annabi Adam ya ce labbai ka karɓawarka bayan karɓawarka wa sa'adaika da neman taimakonka bayan neman taimakonka fa yunadi bi sautin sai Allah shi kira da sauti maɗaukaki ashe Allah na kira kuma da sauti su ne siffofin fa yunadi manin lazi yunadi Allah sai ya kiyayi kira bi sautin kuma da sauti ba sautin nan ne annabi Musa ya jiya ba ya neme ya gane shi rabbi arni anzur ilaika sai ya ce inna Allah ya murka Allah na umarninka ya kai Adam an tukhrija ka fitar min zuriyatika daga zuri'arka ba'athan ila nar ka san babu abu mai ciyo babu abu mai ciwo kamar a ce cikin ɗiyanka kawo waɗanda za a kaiwa gidan yari kawo waɗanda za a kashewa inda kama su an kai an ka ta yahi ma bisa ga a ce kai za ka kawo su da kanka to haka Allah zai annabi Adam cikin zuri'arka ka waɗanda za a kai wa wuta subhanallahi to ka gani to ina siffa take nan hmm? fa yunadi bi sautin Allah sai yayi kira ashe Allah na kira Allah na magana kenan kuma maganan nan da sauti ya magana Allah take faɗa min yadda Allah yake sai in faɗa ma da magana ta take muttafaqun alayhi wa qawlu da kuma fadar annabi sallallahu alaihi wasallam da yace ma minkum min ahadin ba ɗaya daga cikin ku illa sayukallimu rabbu fa ce ubangijinsa sai yayi mai magana walaysa bainahu wa bainahu tarjuma ba ta hinta tsakani ne da shi directly za ku magana da Allah ka gani duk dai wannan yana tabbatar da Allah na magana illa sayukallimu rabbuhu ubangiji ne zai yi mai magana babu tafinta nan ko duniya yace ma kana libashiran an yukallimahu Allah illa wahayan aw min wara'i hijabin bai yiwa ga Allah shi wani taliki magana sai dai ta hanyar wahayi ko bayan shamaki kamar yadda ya magana da annai Musa kaga bayan shamaki to amma gobe kiyama za ku yi magana directly kai da Allah ashe Allah na magana wa qawluhu fi ruqyatil maridi da kuma fadar annabi cikin ruqyar da ya tawadda da yawa wani marashi lafiya wani marashi lafiya an kama ya mai ruqya ashe ana ruqya ruƙuya ta halatta la ba asa bin ruƙa malam ya kun shirkan babu laifi ga ruƙuya muddin ba shirka ba ce in dai ba sunan aljannu ko wani abu na shirka an kai ba in dai sunan Allah ne ko wata addu'a da an ka samu daga annabi sallallahu alaihi babu laifi a yi ruƙuya da ita muna tare to maganar da annabi ya yi ga ruƙuyar da yawa wani marashila ya ce rabbunallahu ubangijinmu shine Allah allazi fi samai wanda a sama magana ta ƙare Allah wanda a ina sama ashe Allah na sama yana nuna uluwul lahi taqaddasa smuka sunanka ya tsalkaka amruka fis samai al'amarinka yana sama wal ardi da ƙasa al'amarinka ya game ko ina da sama da ƙasa duk al'amarinka ne kama rahmatuka fis sama kamar yadda rahamarka take a sama don rahama sama take sai a saukan muna ita nan duniya ij'al rahmataka fil ardi to kamar yadda rahmatka take a sama ka sanya rahmatka a ƙasa igfir lana ka gafarta mana hubana munyi munyin zunubanmu ka ba irin zunubi sune hub wakat ayana da ƙananan zunubanmu anta rabbut tayyibina kai ne ubangijin mutanen kirki mu'minnai har da mutanen banza dushiya ubangijinsu amma nan saboda girmama ga mu'minnai an ka jingina su zuwa gare shi eh kama a cewa ni bawan Allah ne to akwai wanda ba bawan Allah ba ana nufin mutumin kirki to an tarabbu tayyibi na kai ne ubangijin mutanen kirki mu'minnai anzil rahmatan ya Allah ka saukar da rahama min rahmatuka daga rahamarka wa shifa'an da waraka min shifa'ika daga warakarka ala hadal waje akan wannan marashi lafiya ko ko akan wannan rashin lafiyar fayabra'a yana ko faɗin haka nan sai marashi lafiya ya warke kaga ina siffa take nan ربنا الله الذي في السماء الله في السماء حديث حسن رواه أبو داود وغيره وقوله da fadar Allah da yace Allah ta manuni wa ana aminu man fi samai ba za ku amince mini ba alhali ni ne amintaccen wanda as sama wane ne as sama wanda ya amince mu annabi Allah kaga Allah yana sama kenan mijawa ga sayyidina Ali annabi ya tura Yemen Ali ya samu zinariya sai ya aiko ma manzon Allah sai manzon Allah ya raba ta ga wasu dattijai sai wani ya koma gehe yana to yanzu an yi adalci kenan a ba wasu ba a ba wasu ba wala ba a yi adalci ba sai an ka zo an ka faɗa ma annabi ga abin da wani ya ce game da rabin da sai annabi ya ce ba za ku amince mini ba alhali ni aminin ni amintacce niki ga wanda Allah da asama ya amince min ku ba za ku amince mini ba ka gani mahallin shahidan mu dai aminu man fis sama'i hadithun hasanun wa qawluhu fadar an annabi cikin wani hadisi yace wal arshu fawqal ma'i al arshi yana saman ruwa kaga sama ta dai ta biyu ta uku ta hudu ta biyar ta shida ta bakwai sai ka wuce saman bakwai sai hakai kursiyu in ka wuce kursiyu sannan hakai ga ruwa to sai ka wuce ruwan sannan hakai ga al arshi to Allahu fawqal arshi ko Allah yana sama al arshi sai ka wuce al'arshin sannan haka ga Allah ashe da an ce da an kace yana ba ana nahi yana zaune ko kwanci ko sama al'arshi yana can sama sai ka wuce al'arshin don haka yanzu gwada in niyya ka tai al'arshi in ka wuce sai ka tai inda Allah yake kaga makasudi dai Allah na sama to al'arshi wal arshi fawqa al ma'i al'arshi yana saman ruwa wallahu fawqa al arshi ko Allah yana saman al'arshi wa huwa ya'lamu kuma yana sane da ma antum alayhi duk abin da kuke akai ne yana can sama amma iliminsa yana ko ina ba abin da za ku aikata ba bisa iliminsa ba hadithun hasanun rawahu abu dawud wa ghayru wa qawluhu lil jariya da kuma maganar da yawa wata yarinya yace aina allah wata yarinya ko yanga wani mutum ce sai ya bata kiwon bisashe sai kirkeci yazo ya kama akwai guda sai mai gidanta yazo ta faɗa mai sai hasila yan mare ta da yan mare ta dai sai da bayan gano ya zalunce tun da ko shi annan yana hana mu kirkeci balle karamar yarinya to sai ya zo da ita wurin manzon Allah yana son ya yanta ta sai annabi ya mata yanta biyu kafin a yanta ta sai annabi ya ce mata aina Allah yanzu in ka ce ma dan ash'ari aina Allah sai ce subhanallah subhanallah ba a cewa haka nan to gashi annabi ya ce ya ce mata aina Allah qalat fis sama'i tace Allah na sama qala ya ce man ana ni wane ne qalat tace anta rasulullah kai manzon Allah ne ala sai manzon Allah ya ce mai gidanta a atiqaha yanta ta fa innaha mu'mina mu'mina ce shi yana daga cikin imani yadda da cewa Allah na sama rawahu muslim imam muslim ya rawaito wannan hadisin da muwadda wannan hadisi yana cikin muwadda amma kuma suna mabbe ma yan malikiya ka cewa ba a cewa Allah na sama kaga ashe biye suke da da maliki ga ga furu'a amma ga aqida sun saba ma aqida tai ba su bisa ga aqida tai to mu muna bege da maliki ga furu'ar da aqida wa qawluhu da fadar annabi sallallahu alaihi wasallama da yace abdalul imani mafificin imani an ta'alama shine ka san annallaha ma aka cewa Allah na tare da kai haifu ma kunta duk inda ka kasance yana tare da kai da mi da ilimin sa da taimakon sa da agajin sa da tsarin sa ba jiki ne yana tare da kai ba Allah yana sama amma iliminsa da taimakonsa da agajinsa da kiyayewarsa su a tare su a tare da mu wannan ma'iya kenan hadithun hasanun mun yi ma'iya cikin qur'ani huwa ma'akum aina ma kuntum cikin qur'ani to ga ma'iya kuma to sai mu tsaya nan ko madalla Allah ya sa mana albarka ga abin da mu karanta ba ka ga duk waɗanga hadisai dai ga sunan inganta don haka in dai ba hin annabi ka yi sanin Allah ba ko tsoron Allah ko son Allah kuma dalilin zai saka musanta su Allah shirye shi mu subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik